أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da muke gabatarwa na ranar lahadi a nan masjidin sabilul huda gaban katare da magaram duk ranar lahadi muna gabatar da adabul mufrad a kankanin magariba da lisha yau muna ranar ladi nawa ga watan nawa ashirin ga zilkida ko shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai bizinat wani muwa juwan devil vende wannan littafin adabul furat na imam muhammadu binu ismail wanda ya rasu hijira ta da shekara nawa buhari ya rasu hijira ta da shekara 256 yanzu rabbanmu da imamu buhari shekara nawa a takwamte wani wani ya'e mutafa sanati ya buhari ya rasu shekara tana da 256 256 yanzu ko muna 443 kenan sai ka yi dai san san kan sai su muwa mil kat san karantarwa sai ba kana kenan yanzu rabamu da imamu buhari dubu da ɗari da tamanin da bakwai Allah kuwa kuma adabul furat ba shi ne gwarzali ta shi ba gwarzali ta shi ne jami'u sai sai buhari kullum muna faɗi ma kana lillahi baki duk abin da aka yi shi dan Allah yana tsayawa yanzu kaga wani tayin wai da mutuwa shi wanda ya shi shekara dubu da da ɗari da tamanin da bakwai gano kuma ana karanta shi kuma ya ɗaya daga cikin littafi wanda duk duniyar musulmi in dai a kan ahalaka ne ɗabi'u na kirki da halaye duk shi ake karantawa babu ɗan wani ɗan wani kowa ana karanta shi to wancan satin muna babi na 144 babun man da Allahu an yuhsana khulqahu wanda ya roki Allah Allah ya gyara mai halaye sai samu halaye masu kyau wanda mun yi ruwaya wadda ta kare inda Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaksura an yad'uwa Allahumma inni as'aluka as-sihha wal iffa wal amanata wa husnul khuluqi wal rida bil qadar annabi na yin wannan addu'a Allah ina roƙonka lafiya sai ka gode wa Allah kai yanzu ka tudu nan ka tsalla nan ka hau inji nan wani yana gadan likita a kwance bai san ba inda kansa yake wani an sa mai oxygen wannan wani an sa mai zuciyar ta buga bai wani ya yi paralize wani sai an tura shi a wannan ɗan motar motar wani a kwance bai san kai shi inda yake ba amma ne kai kana da lafiya dan wani magana suke cewa lahiya ta yi lahiya jari ce wal ifata kamewa amma wal amanata da amana wa husnul khuluqi da halaye masu kyau domin halaye masu kyau mai bayani can baya in mutum yana da halaye masu kyau yahi hajjin ba da hajjin yayi mutum mai halaye masu kyau yahi ladan wanda zai haji bayan ya sabke ta farilla ko wani umara mun ka ana adaban farad mu wuce hadisin wannan hadisin Abu Hurairah hadisin abu huraira mun wuce shi na na fulana da fulana ko inda annabi sallallahu alaihi wasallam aka zana mai mutane guda biyu aka ce annabi aka ce mai kaga wance tasumul laila tana azumi kuma tana azumi duk wani abubuwa kiyamar laili tana yi tana azumin nafila tana tana tana tana tunda ya hadisi ta yi wata fa'ali kaza wa kaza wa kaza wa kaza ko amma dai lahin da ɗaya wato uzi jarha bata da halaye kirki tana cutar da makwatanta kenan bata da kwamfantema da kirki bata da halaye kirki annabi ya ce la khaira bata da alheri iya min ahalin nari bata da alheri yana wuta ce kuma sai aka ce wani fulana ita kuma ga wance bakinta kawai yi sallar farilla azumi bakinta na ramadana sadaka ma da kamzo take yi bushashen ciku amma dai tana da halaye na kirki halaye na gari in ka daga ta kowa ce mutum ne kirki ce a unguwa annabi ya ce hiya min ahalin janna wannan yal aljanna ce wani da bil kadar da kuma mutum duk abin da ya same shi na kadara ya san Allah ne mai dorawa Allah ne mai badawa Allah ne mai hanawa mun kare wannan mun karanta wannan ruwaya ta 308 ita ma karanta ta ko ta hadathana Abdussalam qala hadathana Ja'far an Abi Imran an Yazid bin Babanus Yazid bin Babanus yace dakhalna ala Aisha mun shigo gurin Aisha wata Aisha Aisha ummul mu'minina siddiqa bintu siddiq Yazid bin Babanus yace mun shigo gidan Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wa sallama fa kunna sai muka cewa Aisha ya ummul mu'minina ya ke uwal mu'minai ma kana kulkul rasul sallallahu alaihi wa sallama halayen Annabi sallallahu alaihi wa sallama yaya ya kasance kenan yaya halayen Annabi suke qalat sai ummuna aisha tace kana kulku kulku qur'ana ai halayen annabi shine me alqur'ani duk wanda yake so ya ga halayen annabi ya leka ne alqur'ani alqur'ani ya ce kakkai ƙarya kakkai annabibanci kakkai giba kakkai rada kakkai da mutane kaka kusanci kaza kaka kusanci kaza kenan duk abinda alqur'ani hana wannan shine halayen annabi ai ta ci gaban ce wasu da qara'una suratul mu'minin ku karanta suratul mu'minin kada aflahal mu'minin ku karanta ta kale yazid yazid yace fa qara'atu na karanta kada aflahal mu'minin har sai da na kai li furujihim hafizin qalat sai aisha tace haka za kana kulku rasul ai haka ne halayen annabi suke yana duk abin da yake cikin qur'ani wanda aka ce ayi ko a bari ko a sufantu wannan shine halayen annabi ka a yi fushi ka a yi ƙarya ka a yi giba ka a yi raɗa ka a yi kaza ka a yi kaza ka a yi kaza to su ne halayen annabi a bar kaza a bar kaza a bar kaza su ne halayen annabi mun karanta wannan ruwaya daga nan muka tsaya yanzu mu tashi sabon babi shine yace babun laysal mu'minu bi'ani laysa bi'ani me kokari muna bin gurin laysal mu'minu bi'ani imam buhari ya yi wannan baban ya sa mai laisar mu'minu bi da'ani ya ɗauko ne daga wani hadisi na gaba wanda zan karanta shi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yakunu al-mu'minu da'anan in aka ce kalmata da'ana da larabci mutum ne da'ana su ga ko su ga da'ana kamar yanzu da dan dukkanin na hannunka baka so kimin da ne kace an to ko ko da wani mashi ka asalin kalmar da larabci suka to amma dai ana yana ne ta ne da ana da ana kenan kushewa kenan laysa mu'minu bid da an mumuni baya kasancewa mai kushe mumuni dan uwan shi ne ba me su kushewa kai ka kushe mutum ka yi da shi ka soke shi nan ka zage shi nan ka gaya mai magana shine da alƙinna idan zaka a fasara sun ce waqa'an fi a'radin nas waqa'an fi a'radin nas wanda yake afkuwa a cikin mutuncin mutane ya ci mutuncin wannan ya gaya wannan magana ya gaya ya zagi wannan ya yi da wannan ya yi ɗiba wannan ya yi raɗa wannan ya zagi wannan duka wannan shine na'an kenan me kushewa kenan me zaka fasara ta kace laysal mu'minu bi da'an mu'mini baya kasancewa mai kushe musulmi dan uwan shi ne ba ko mumuni baya kasancewa mai kushe mumuni dan uwan shi ne ba gane sai ce
قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفضيل عن كثير بن زيد عن سالم بن عبد الله قال ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا وكان سالم يقول قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن للمؤمن أن يكون لعانا
to wannan ruwaya ta ce ta ɗari uku da ɗari uku da nawa da tara zai ga da ƙasa ya ce a kare shahu turmuzi ko wata afawa albani fi sayi to amma dai hadisi ne lahu shawahidu ko da ya zo da ifi a wani guri hadisi ne lahu shawahidu yana da hadisai wanda suka tabbatar da shi da wani hadisi ko da ake da ifi ne sai ka leka ke ko hadisai da suka zo suka abin da ya waɗin wasu hadisai suka waɗi kene ji hadisana abdurrahman bin shaybata qala akhbarni ibn abi fudaykin ibn wa ibn abi fudayk ana cewa muhammad ibn isma'il al-madani shine ibn abi fudayk an kasirin bin zaidin an salim bin abdullahi salim bin abdullahi ɗa ne ga abdullahi dan umar abdullahi dan umar abdullahi dan umar yana da yara guda takwas daga cikinsu yake da kwai salim bin abdullahi salim bin abdullahi kuma gwarzon malami ne kogi ne a ilimi a malaman nashi zamani dan wane ne dan abdullahi abdullahi dan umar bin haddab kenan wannan salim dan abdullahi dan umar kale ya ce ma sami ito abdullahi ban taɓa bashin babana abdullahi ba la'inan ahadan kattun yana tsinewa wani ko so ɗaya ban taɓa bashin abdullahi dan umar babana ya tsinewa wani ba ko mi ko so ɗaya sai ce laisa insana laisa insana ke na abin da ke ne in ba mutum ɗaya ba ke na illa marrata ke na sai su ɗaya ne taɓa abu wa kana salimu ya kulu salimu ya kasance yana cewa wani salimu salimu ɗan abdullahi ɗan umar ko kenan salimu kana ya kulu ya kasance yana cewa kala abdullahi bin umar abdullahi ɗan umar ya ce Kala Rasulu sallallahu Alaihi wasallama, ma'aikin Allah mai tsira da abincin Allah ya ce layan baki bai kamata ba. Kalmata layan baki, me layan baki be, ai layan shuzu ko? Kuma can alkur'ani suratul Maryam ya ce, wa ma lirahmani wa? Yan baki lirahmani an yadda iza? ولا ينبغي للرحمن أن يتخذ أي لا يجوز للرحمن أن يتخذ ولدا كنا كلمة لا ينبغي لا يجوز بكما تابع للمؤمن كمؤمن أن يكون يكسر لآنا لآنا من يوم سينوا in aka ce tsinuwa ka kore mutum daga rahama Allah kenan kalmar da zai ta kore mutum daga rahama Allah shine la'anin kenan kuma la'anin mai yawan yin abin bayi ɗaya ba kenan duk za su ɗauki da hausa allah tsine ma albarka allah kwashe maka allah wadaranka da ba da kusa da su gaba ɗaya irin wannan kenan ko allah tsine maka albarka ko ko allah kwashe maka ko ko kuma allah wadaranka ko kuma allah ɗebe maka ko kuma duk dai a kai can ka biya kai can ka tsinuwa ce ba ta tsinuwa ba Allah wada ranka ai addardu min rahama ita tsinuwa addardu ka kore mutum daga daga rahama kenan kai can ka ita ai mutum yayin abin kirki ne kace wanda bai kawata ya ce kai can ka kamar ka to saya mai ne kenan dan Umar yace dan Umar yace Allah dan Umar yace bai kamata ba ga mumuni ya kasance mai yawan tsinuwa ne kenan bai kamata mutum a same shi yana yawan tsinewa mutane kenan yana yawan fudda mutane daga rahamai Allah daga rahamar ubangiji to sai ku kuma wannan yace an salim bin abdullahi ayyata ko ma same ta abdullahi la'ina ahadan qaddun ban ta ubashin abdullahi abdullahi dan umar la'ina ya tsinewa wani mutum qaddun ko su da laysa insanu ai illa insanun wahidan sai mutum da wani ne tsinewa kenan me yake ne ai abdullahi ya so a rayuwar abdullahi bin umar so ɗaya ne aka samu akasi ya tsiyo a wani to wane ne a shi ne ba sai ka koma ai mun shi can baya hadisin wannan zazan abu umar hadisi mun shi ana adabul fulan inda abdullahi dan umar ya kira abdullahi dan umar ya sa bawon shi mai wani aiki sai bawan nashi bai aikin bai makar wajen aikin da ya zo sai ya ba kashi kuma bai ce ya bashi kashin yana bashi kashin falam yamliku nafsahu min al-gadab har yake tsine mai kenan ya bashi kashi kuma ya tsitsi da mai haka ba wannan shi daga baya kuma sai dan Umar ya ga bai yi daidai ba sai ya kirawo ba wannan shi har yace daga bayan ka in gani a yi ushi uka kashi da na baka yana ji ma ciwo bawan shi kuma ya ce a ko sai cewa bawan na ɗan taka a nan sai ɗauki ɗan wani kara ya ɗaga haka sai ce ai ban ni da lada a ɗan da bawan da na yi ladan da ya wuce wannan karin yau wannan bawan da ya tsinewa ya bashi kashin to shi ne shi salimun a gaban shi aka yi kuma shi ma ai abdullahi ɗan umar in da yi abin mai yawa bawan ɗan da shi kenan ka fara abin sai ɗan da abin da ya ɗanta babu kuma sai ci ai bayyana da lada wanda ya kai yaunin wannan ɗan karar da na ɗaga hadisi zazalmin shi ina ga hadisi na ɗari da wani abu ne in kai baya wajen ɗari da wani abu ne hadisi da zazalmin abdullahi ɗan umar ya kira ɗan shi ya yi menene mai hadisi na duka sati uku ne ina ga hadisi da zazal bin abi amur sunan wanda ya rauto shi wancan hadisi in kai can ba dai dan ka gane kana iya samun hadisi na ɗari da ina iya gane na ɗari da tamanin ne cikin adabul furat inda ya ce kunna inda ibn umar mun kasance gurin ibn umar fada abi gulamin lahu sai ya kira yaren shi kana da rabahu wanda ya kasance ya ba shi kashi faka shafa an zaharihi ya kware bayan shi fa kala ya ce a yushi uka yana maka ciwo kala la sai ya ce a a fa a ta sai ya ‘yanta shi sun marafa a udan sai daga ɗan wata kara haka ko sanda min al'adu da ƙasa faƙala sai ce mali fihi min al'ajar ban ni daga cikin wannan ‘yan tabawan da ne daga lada ma ya zinna hazal ud wanda ya kai yaunin wannan ɗan kara fakultu ya aba abdurrahman sai wanda yake ne ce ya baba abdurrahman alkuya ta ibn umar lima ta kula haka za me yasa kace haka قال هيت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجي النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa man da raba mamlukuhu haddan lam ya'tihi aw la dama wajahu fa kafaratuhu an yu'tikahu a shahidai nan laysa insanun wahidin ma la'inan ahadan qattu laysa insanun sai kuma wancan ruwaya kenan wannan bawon nashi wanda ya aika yayi rawu bai cika aikin da ba yayi zuciya ta doke shi ya bashi kashi kuma ya tsine ne amma da shi ma daga baya sai ya kira shi yayi nadama ya yadda shi ya ba shi kuriya to miki gane a wannan ruwaya ma za su tafada min hazi ruwaya la yan baki le mu'minin an yakunu la'ana ma za su tafada min hazi ruwaya kenan bai kamata ba yawan tsinuwa da muke ko a wasa musamman uwaye mata a wasa ma yaro ne wani abu sai ce Allah wadanka Allah tsine maka kenan wannan mala'iku rahama su gaji ko kenan la yan baki kenan mu'mini laysa la'an kenan in so in so bi ne an huce gurin Allah ya kima amma ne ka zama to la'an mai yawan mai yawan tsino abu kaɗan kai Allah bakin ka albarka ba ta wuta kullum sai Allah tsini Allah kaza Allah kaza ba a san wannan mun gane sai ruwa ta gaba
قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا الفزاري عن الفضل بن مبشر الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا ولا الصياح في الأسواق
حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا فزاري عن فضل بن مبشر الأنصاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا سياح في الأسواق shi ma wannan ruwaya ruwaya ce daga sun da a fata tana cikin da ifil adabul furat amma dai laha shawahidun tana da hadisai wanda suka tabbatar da abin da tawadin wa'ansu hadisai sai yi sun faɗa kamar yace menene inna allaha la yuhibbu alfahish allah baya san mai albasha ko albasha mai bayani a can karatun ba mai albasha kullul kalam da kabi ko ko alkabihi min alqawl wal fi'l shi alfasha amma dai alqur'ani wata ran kalmar alfasha sai ta zo da ma'ana zina ko kenan kalmar alfasha tana zuwa wata da ma'ana zina amma dai in ka doke ta alfazin ta abu kenan kullu kalamun kabihi min fi'ilin aw kalin duk wani abu da zaka yi na asha sunan shi ne albasha ka kare mummuna aiki duk wani mugu aiki sunan shi albasha amma dai alkurani tana zawa akan to ka aya
ولا تقربوا الزنا wala ولا تقربوا الزنا a wala takarabu إنه كان فاحشة inna inna kana fa'ida فاحشة ومقتا to an ya ka zina tukwa da ci inna haka da fashi inda albashar ta zo sak sunan ta zina alkurani shi ka mutane annabi nuhu mutane annabi nuhu wanda a ta tunar أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها ina haka zan to nan abi ta zo kalma ma a ta tunar fashi ta ma sabaka kun
من أهل
a ni uridu shahid kalmat al-albasha inda ta zo bi ma'ana zina fi ayatul qur'an karanta wa zaki ba ta zo wala ya tiyanna to tana mun tibi kamu ida fasal na ka aya uku inda kalmat al ya dai mun tibi haka ba ana ji shi to sai ce inna la ilaha bulmi Allah bai san muka ce kalmatul alfasha dukkan mummunan aiki almutafafishu shi mutafafishu wanda yake dora kanshi alfashe ko kuma wanda yake watsa hasken alfashe wanda daga an yi abu ya watsa nan ya watsa nan ya watsa nan in ta hanyar whatsapp ce in ta hanyar bine ne kenan kaga wani mai sunan shi almutafafishu kenan almutafafishu allazi yaf'alu alfasha ko kuma wallazi yatakallafu biha shine mutafafishu
ولا يأتني فاحشة
innahu min yo ai ma na ka aba ku ne ne nan ma mugu aiki ne ba ita ce ba ولا يأتني فاحشة nan ma ga wani aiki na ai mugu aiki da suke yi ne aka shi- aka ce mai albasha wai inda sak albasha ta zo bi ma'ana zina yawa wallati fahisha ta min kenan wanda ta yi kenan nan zai- ba albasha ta zo bi ma'ana zina to sauran biyu wala sayyaha bil aswaqi ma bana sayyaha bil aswaq me as-sayyaha me yau kururuwa a kasuwa as-sayyaha bil aswaq kururuwa a kasuwa me daga murya ko a kasuwa ko a majalisi ko a wani abu ai kana samun mutum ko wata unguwa wadda daga an wuce an san shi ne ko daga an wuce an san ita ce shine sayyaha ai kasirin sarah fi shawari wa turkuwai a amakin al'ama duk a cikin anguwa ma zaka wata ko kana cikin gidanka za a ce mutum ne ce duk inda wuce ta daga murya to shi daga murya ba a gida ba ko a wannan a kasuwa ma an hana in dai ba wani azi ne kai wa mutane ba ko wani shaida ko wani abu kenan sayyaha fil aswa mai kururuwa a cikin kasuwannai mai daga murya a cikin kasuwannai to shi ba ai wannan hadisi na ga muka ce da ifi ne walakin lahu shawahid ko to wani ka a cikin shawahid hadisi wanda ya ka wannan inna la la yuhibbu al-fahisha mutafahish wala sayyaha fil aswaq a can babu mishi ba
لم يكن إلا فاحشة lam yakun sallallahu alaihi wasallam fahisha wala to kaga wancan hadisi sahihi ne kenan ya tabbatar da wannan na biyu kuma hadisi amr bin asi hadisi atai bin yasa inda ya zo yake wa amr bin asi ya san abin da yake cikin wannan littafin wannan attaura ko ya siffanta mai halayen annabi waɗanda suke cikin attaura sai ce mai wallahi innahu la mawsufun bi ba da siffatihi allati fil qur'an shi ma min shi anan ba in ka zo can wajen akhlaq za ka gan shi inda atai bin wani ne eh atai bin yasar ko da shi da kenan duk karka juna su wani hadisin in ya zo sai ka koma ba kenan ko da ifini sai ka ga can wani hadisi sai ya ya tabbatar da shi kenan wannan sayyaha bil aswa ko ma can baya ina ga babun husnul hulki yawa inda yace hadisi na 246 hadisi na 246 an muhammad bin sinan kana zaka ganshi inda yace adai bin yasar yace laqita abdullahi bin amr bin asi na game da abdullahi dan amr dan asi fa kuntu nace a habirni ka bani labari an sifatar rasul ga siffar annabi sallallahu alaihi wasallama fit taurata a cikin at-taura qala yace fa qala yace ajal na'am wallahi innahu la mawsufun fit taurati bi ba'd sifati fil qur'an ya yi wa nabi inna arsalnaka shahidan wa bashiran wa nazira wa hizar sai ce anta abdiko wa rasuli samaituka almutawakkil laysa bi fazzin wala galizin wala sahabin fil aswaq kaga wannan ruwa ce akhraj huwa bukhari ke ce wala sahabin fil aswaq annabi ba mai kururuwa ne ba a kasuwa kenan kaga wannan hadisin ya zama to shaida ne ga wannan wala sayyahabin aswaq kenan ko da wannan da ibi ne hadisin kenan abin da ya wadi hadisi sahihi ya wadi kenan ma'anar yana da ma'anar hadisi sahihi mun gane kenan sayyahabin aswaq ta yace wala na abu bin asitan kenan shine shawahidin wannan kenan inna la la yuhibbul min Allah bai san mai albasha kalamul kabi almutafakish wanda yake yadawa ko kuma dora kanshi albasha ko kuma bai da zance sai watsa albasha sai ya bil aswa ko me mai daga murya kasuwa ta ce gidan da ko to ita ma aka a gidanta ma aka ce ka daga murya bali a unguwa ko gurin biki daga ka zo an san mene ne ka zo kamar mutum yanzu duniya da take kaga mutum ya wani da kura sai ihu yake ya kwashi wannan ya ajiye wannan ya ta ihu duk inda ya wuce yana ta ƙara ba sallah ba salati ba a zaka yana ta wannan in ya zo da dare kuma sai sai barci ya na kaga shine sai ya ce aso shi ma yawa hadisi babu rera yare ce hadisi babu rera jika alimin bin duniya menene inna allaha yabghud hadisi abu hurairah anna allaha yabghud Allah yana kin Allah baya san wane kullu ja'zariyin jawazin sahabin bil aswad dukkan mai girman kai mutum ya sa kanshi girman kai ko mai sai kullum ina za ka neman tuwo daga ina kake neman tuwo ba sallah ba salati duk inda zai je na ihu a wuri neman tuwo ke da kura mun gane yace shi fatin bille da dare ya zama kawai gawa ne tun kare takwas ko shin kore tun kare takwas to ya wuni yana ta ihu a gari da tasha da kasuwa da ina ne yana ta ihu yana ɗaukar buhu ya ajiye ne ya shura a can sallar dukkanin wunin bai yi ba a zakar bai yi ba karatun bai yi ba ya zo da ta sai sai barci shi ne ce shi fatun billeli in ya zo da dargawa ne da dare bile ne himaru bin nahari amma dai da wuni kuma jadi ne kawai tukuru shi ake ji duk ina eh ko ina me yake shi kuma shi ne ce menene sahabin bil aswa ko me yawan kururuwa ne a kasuwa alimin bi amru duniya jahilun ne bi amru akhirah yawa da sautin habib kenan shi wannan ya san duk labarin duniya in ya zamna ne labarin bbc an ce kaza tashar kaza an ce kaza brazil na kaza ya ce kaza nigeria an yi kaza burkina an yi kaza mali an yi kaza duk zai baka kenan alim bi umurin duniya kuma jahilun bi umurin akhira ka tsira shi ka ce da ya shiga bana sai ya ya karanta ma alhamdu ba ba ba zai iya ba ka ce alhamdulillah kama ita ko kuma ya zamna ya ma sallah pratik yadda ake yin ta da ruku'i da tasbihi inda yadda take bai iya ba sai amma dai ya ce shi fato a daddare kawai gawa ne da rana ya wune yana ina Allah yana kin irin mutum mai wannan halin to sai ka lura ku dole ta ai masu irin wannan halin sun yawa eh to in kai sake irin wannan halin kuma shine yake kasancewa min nari ila nari daga wuta zuwa wuta nan bai ji daɗin duniya ba kuma ya ta Allah ya magashe na wanda kiyaye kenan dai na inna Allah la yuhibbul fahisha Allah baya son mai alfasha mutafahishin wanda yake tura kanshi alfashai ko ko mai kururuwa a cikin kasuwa hadis da if walakin lahu shawahi sai yace
وعن عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقالت عائشة وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش قالت أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم في فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في wannan ruwaya mai cin adabul fat ta zo a jami'ar sahih buhari ya hudu da can babban littafi na shi jami'ar sahih kuma ruwaya ce ta zo da gurare da dama da ta zo daga nan ta zo daga abdullahi bin abi an aisha daga ta ta zo daga inda take zuwa da kuma jabir dan abdullahi yace an abdul wahab ko an ayyub an abdullahi bin abi mulaikata an aisha ummul mu'minina anna yahudan atau nabi sallallahu alaihi wasallama wata rana yahudawa sun zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallama tunda dama sun masayi gidan annabi sallallahu madina dama da annabi yazo ya isko yahudawa ko to yahudawa sai suka zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da suka zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallama su shigo fa qalu sai suka ce assalamu alaikum maimakon su ce assalamu alaikum sai suka ce assalamu alaikum ma ma'ana assalamu almaut ko kamar aka ce assam ta ti bi mana mutuwa ko hallaka ko iccen kabari ko kabari assam yayin da suka zo fa karu wasu ce assalamu alaikum sai suka ce assalamu alaikum su ce ba assalamu alaikum kenan wai mutuwa akan ku kenan akan izgili ne suka wadu magana to Aisha sai abin ya bata haushi ai ba da yanzu mutum ya zo sallama ne ya gaya maka wata magana yanzu kan wani magana ai kai sai ka shawo shi ka kai kamar da rati fakalat aisha sai aisha ta ce wa alaikum kuma mutuwa akan ku wala ana kumullahu Allah ya tsine muku Allah ya kwashe muku wa gajiba Allah alaikum Allah ya fushi da ku kenan aisha ai ta mai da jaza'ul haq fa in ko gibdu ne ko gibu bi muslima fa in aqatu fa aqabu bi misli ma to shine dai kenan aisha ta mai da amma dai annabi ya ce ƙala sai annabi ya ce mahalar ya aisha yi a hankali abu a hankali ya aisha alaiki bin rifki ki rika tausasawa kada ki zaki wa iyaki wal unki na hale ki ki yayi da tsanani wal fuhush da kalma alfasha tunda ai zai muka ce albasha duk wani kalam da kabi ai shi ne albasha kenan wannan aisha ta ce Allah tsine muku Allah wadan ku Allah kwashe muku annabi ce kamar kalma ce ta albasha kake wannan qalat sai aisha ta ga kamar annabi kamata bai wado wannan kamata ya taya mata ko shi ne nan qalat sai ta ce awalan tasma ma qalu annabi baka ji abin da suka ce ba ai ta suka yi fa mutuwa akan ku kaza kaza suka ce kala sai annabi ya ce awalan tasma ima qultu ni kuma biki shi abin da nace musu ba ai da suka ce samu alaikum ni kuma na ce musu wa alaikum ban ce musu ba musu addu'a ba mugu addu'a bai nace wa alaikum kuma akan ku kenan shi ne yace ai ni ma na mai da musu awalan tasma ima qultu biki shi ba abin da nace musu raddatu alaihim na mai da akan abin da suka ce fa yustajabu li bihim Allah zai karbi abin da na wadi wala yustajabu lahum fiya su kuma Allah bai zai karbi ba abinda suka faɗi a a kaina to me muke gane a wannan ruwa ne in ana kenan ko kafiri ba al'anta shi a gaya mai magana a zazzage shi a ci mutunci shi kenan ayi nan yahuda da suka zo gida annabi ai su suka sha fada su suka ce assalamu alaikum mutuwa akan akan izini suka gaya annabi ba kenan ai dole ka ji haushi an gaya annabi magana shi Aisha ta gaya musu kuma akan ku la'anta akan ku kaza kaza da akan ku annabi sai da bai taya mata ba yace yawwa Aisha ƙara gaya musu ya ce mata yi sauki Aisha kake zaki tunda sun ce a kai mu ni ma na mai da musu amma dai fa asan mugu adda ai can ba ba mai ba inda aka zo aka ce wa annabi ya yi wa kafirin nan mushrikai addu'a yace ai ba aiko shi wadan wannan shi an aiko shi ne rahmatan lil alamin kenan wai ne ya nuna ma ne adda baban na hoto da muka yi da aibanta mutane da gaya mutane magana ko kafiri ba a so kawa wannan balle musulmi mu ne dan wanka sai da wanda su suka sha fada amma dai annabi ya nuna a bi su alaiki bi rifki wa iyaki alaiki bi rifki ko ki rika tausaya ki ba a hankali ki kake tsanani kuma kake kalma ta albasha kenan duk kalamul kabi ko da akan gaske ka ne ka bar shi ko da gaya ma aka yi kakka mai da akan shi kamar yadda ka ga nan ai kamata a taya wa Aisha ce ƙara musu a mu yanzu ai ta ƙara zai zama ce mu ne yanzu ko to ba ce ba zai sai Allah da yace a a ba hankali kenan dole me ake bin da ake to sanin sanin ka mutane annan ma ka iya shiga duk wannan kafara wanda suka yi gwagwarmaya da annabi duk ya tsitsi ne musu suka hallaka ya duniyar ta shi amma da ai su wanda suka ba musulmin gashi mafi yawan su suka zo kuma suka daga musulunci ko nan mu eh eh to ko manyan manyan kafirin duka to zuwa yanzu kuka ce hadisan Amr bin Asi Abdullahi da Amr bin Asi Amr bin Asi wancan sati ma mai tare shi ko Amr bin Asi lokacin da aka yi hijiratul kula ba shi bai je a maido wanda suka yi hijira har ya kai kado ya kawo najasi hadiya to a ƙarshe wa ya musulunta ya kyautata musulunci shi ya zama to duk shugaba ne a musulunci shi ya kawo musulunci ma na musulman to kuma su wannan manya-manyan kafiran ka doka abu jihar ka doka manya ba za ni guda uku wanda wadancan ka mun zana su abu jihar ko kuma asi dan wani wani dibinu gira kutuba tsaya uku na asi binuwa wani dibinuwa mu gira to a famin shi aka samuwa wani ibn magira a famin shi aka samuwa halid bin wa halid bin wali kenan kaga da azubi ya tsitsi dai ya kofa shi a famin shi ayar wani hutu abuja duk shegantakar da ya sai allah ka ikrima ikrima bin abuja duk shegantakar da ya ikrima ya musulunci ya kyautata musulunci shi ya kasance gaza wata ridda da shi da halid bin wali suke kuma da su ne gaba kuma lokacin duk da wani zamanin kurfa'u rashidin su ikirma su ne in mai in za a wuce yaƙi ikirma ta ga in bai maimana yana mai sara su ne mai yasuke wuta kuma dan da yaƙi musulunci a murmina a sai haka kenan duk wanda suka yi kenan me yasa annabi ai bai eh da wanda ita duniya ba abin da ta kalla ba a san macito ba sai ya ba a san karshen mutum ba eh kaga yanzu wata makwabciyar ku kai ka ɗauko adabin kwarafin ka ka zo makaranta ita ta sha ekutar ta rike salula ta sha wando ta sha gashi har baya kakar da tsige mata sai daga ce Allah shirye ki ko kuma in ka iya kote ta ka yi sallama gidan ka bata da siya ko a sallama za ka yi da na asokin ka da risu da musulmi ka yi da siya ka iya ko to amma ne baka cewa ɗan iskar da nagari Allah tsine muku Allah kaza Allah kaza ta yi wannan ka san karshen ta eh sai ta wata fitil ustazi ya ce baka sani mustaqbal inda eh haka zata dawo kullun kana ga ko kuma yanzu kai ka dauko adam ku da ka zo makaranta wani can ya sha wani asibu sai ya sha katon wando sai rawa ki sahana ka barci a kofar gida ko a unguwa ko kan ka zaka wuce da adam kana Allah tsihi ne muku Allah kwashe mu Allah kaza ka san karshen su ina wani ladanu ku ne a gaba sai a haka haka zama shi ladanu a sai dai a tsine wa aikinsu sai dai a tsine wa aikinsu a shi musulunci bai tsine wa mutum gaya nan sai dai tsine wa aiki la'anatul lahi alal kazibina alal kaza alal kaza amma dai baka zuba gata nan wai ita ka tsine mata ita gata nan sunanta wance sunanta maryam ko sunanta wance gata nan ita wance Allah tsine miki Allah kwashe sai dai irin masu aiki na kaza ba ita ba ita wannan ka saka ta dawama ita wannan wadda ta wuta kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumayilatin tana wuta makwabciya ka kana ga ka da wama ai baka san ba baka san ba de demil ben de bige ko baka san ta ba a demil ben demil ben tuwa baka san ba ta koma ko kuma demil trans baka san ba ko ta ustaziya ce to ya kane ko ta ko kuma shi baka san ba ko wani ladan ne yanzu da wannan ba a tsinewa mutum a karen shi na mutum sai dai a tsinewa ai duk qur'ani ne ba ai la'anatullahi ala alal da ala alaiki ba ba mutum bai gitsi ba da wannan annabi kenan ne cewa Aisha kaza wa kaza sai ya ce ba ta gaba
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللع ولا ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء
وإذا معنى الرواية أخرجه ابن أبي شيبة في مسند وأحمد وصاه الباني في سيء أدب المفرد ذكر رواية تمام صحيحة يجي حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن أياش عن حسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله وعن عبد الله duk a hadisi isnadi in yace ma Abdullahi yayi shiru wani Abdullahi ne take talaba Allah da su dan Mas'udi ne duk yace ma Abdullahi kawai shiru ogan ogan Abdullahi duk in bai ce ma ba kawai ce ma Abdullahi ai da kai abadala da kai Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Amr bin Qasim Abdullahi bin Mas'ud to kenan yace ma amma dai Abdullahi kenan ogan ne kawai dan Mas'udi kenan yayin da ya ce ma kawai abdullahi shi kamar isnadi ne kawai zai ce ma umar a ƙarshen shi wani umar umar bin haɗa to umar bin haɗa ai ba shi ɗaya ne ba umar kuma a cikin sahabai a cikin sahabai da kwai umar da dama amma da aka ce ma umar aka shi san da wa ake umar ɗan haɗa to wani kenan an abdullahi daga abdullahi ɗan wa ɗan mas'ud an nabi sallallahu alaihi wasallama kala annabi yace laysa almu'min bidda'an kaga imam na buhari ya samu sunan baban nan daga nan kenan yawa baban sura laysa almu'minu bidda'an kaga wannan shi ma ce laysa almu'minu bidda'an mu'mini baya kasancewa mai kushewa da'an mai suka mai kushe mutane ya zagi wannan ya yi da wannan ya ci nama wannan ya yi wa wannan ya ta wannan ko ina shi da ya taɓa kuwa shine laysa almu'minu bidda'an mumuni baya kasancewa mai yawan kushe mutane ne wala la'an wala mai yawan tsinuwa kulli shi bakin shi alheri bai wuta sai Allah tsine Allah kwashi Allah wadai ba so mumuni wannan walal fahish mumuni ba so kullum bakin shi mai alfasha ne duk abin da zai wadi na alfasha ne alfasha ne wala ba zai ba sa ma farko bainal fuhush wal albazi da hausa ma ai ba sa ne jago ba sa da hausa ma ba sa bai kasancewa mai zancen batsa mai batsa to mai batsa da hausa ma ma'anar batsa bai hausa kasar batsa bakin da komi rago zancen da bai dace ba ko kuma zancen da bai dace ba ko da gaskiya ne zancen da bai dace ba sai a ce wane mai batsa ne idan ya faɗi abin ko da gaskiya ne ya faɗi kamar yanzu alkur'ani da ya zo ai wajen wani abubuwa ya sai ma da wajen saduwa sai cewa aula mastumun nisa ko kuma yace ma da haltun bihinna bai zo ba daro daro da hausa kace aka yi kaza kenan ina zo daro daro da hausa idan da ake da hausa ce an yi kaza menene ba ta ce amma da abin da rauni ai gaskiya ne Qur'ani da ya zo sai ce a musulunci yanzu a shari'a sai a ce ma ban gari a ce ma kaza ko kaza ko amma ki baka zo a ka zo ka ce tutu ko ka ce tusa ko ka ce wannan misali na koga wanda zai kamar ba ta ce ko da gaskiya ce musamman musamman a al'aura da qur'ani bai zo al'aura da shari'a duk in zata kama sunan al'aura da take sai ta yi ɗan kunyance kaɗan ba ta zuba daro daro sunan al'aura ka ta kama yanzu sunan al'aura da hausa ai kaza sunan na mace kaza sunan na namiji to amma dai ita wata sunan namijin nan ana yanzu ana masallaci ka ce ka ce ka zai shi ai sai mun biya maka ne ko to ai kuma sunan shi naka to mi kai ba ta ce kenan ba ka wadu wancan sunan ba na shi ko da abin da ka wadu eh ai ka faɗa abin ka ce eh ai gaskiya ce tunda sunan shi ne ai haka to ai ba zai ne kenan duk in aka ce ba sa abin da mutanen gaskiya ce amma dai al'ada mutanen magana ce in ka faɗi za a kai kayan shimfiɗa kenan sunan da ba sa irin kalmomi na al'aura a hira ma yaka muke ce wani zancen ba tsaye ke mu eh wani zancen ba tsaye ke mu kuwa zancen ba tsaye ke mu suka to duk irin wannan kenan muka ce ko da abin a a gaskiya ne kamar da alkur'ani al'aura ko da al'auran mace ko ta namiji ga sunanta da hausa ku ko da lahajar ku sai ka zo daro da rukawa da sunan ta yi fata kamar da qur'ani ya wadi auda muslim da sa ko kuma da haltun bihinna ko kaza kaza kaga dai me yi ubila da kullu yadda sinami ila kaga dai me duk ya koyi to ba ka zuba daro daro kace sai kai kaza sai kai kaza irin wancan sunan kaure shi kai ne ba ta kenan shi ne ce ma laisa al mu'mini ba so ya kasance mai bi mai yawan kushe mutane duk wada da ka zauna ka kushe wannan ka ci mutuncin wannan ka gaya wannan magana ka yi giba wannan ka yi da wannan la'ar mai yawan tsinuwa ba su ɗaya kullum aikin shi Allah wadda ayin Allah tsini Allah gaza fahisha kuma duk magana ta wuce bakin shi ta alfasha ce walal bazi shi kuma magana batsa batsa kuma muka ce ko da abin gaskiya ne in dai al'ada gurin wannan abu ana mai da shi a wani abu in ka wuce kayi ne sai ya ce
قال حدثنا خالد بن بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا
طبعا الرواية رواية تنا تكون سيد الأدب المفرد حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله بن سليمان عن أبي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سهر الدوسي على القول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لا يجوز بكما تبا لذي وجهين بكما فسكا أن يكون أن يكون أمينا يكسنشي أمين بكما تبا bai ga mai fuska biyu ya kasance amini wa mai fuska biyu munawaki kamar ya munawaki wanda a hili mutumin girki da kuwa hadisin da ya fasarta wannan da kuwa hadisin abu huraira inda anna abu huraira ke cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna asharrun nasa zuwa jahannam inna asharrun nasa zuwa jihadi mafi sharrin mutane masu fuska sai ci gaba sai fasata wa guda hadisin sai ce allazi ya ati ha'ula'i bi wajhin wa ha'ula'i bi wajhin a wanda zai zuwa waɗannan jama'a da fuska wata waɗancan yaje musu kuma da wata fuska kamar misali mutane biyu ne ko al'umma biyu ce musu shi in ya zo gurin wannan sai ya nuna shi nasu ne ya bata waɗancan kuma in ya koma gudu waɗancan sai ya nuna shi nasu ne ya bata kamar rayuwar siyasa da yanzu da nake rayuwar da siyasa suka wace ce duk su goya ne duk sai ga mutum yau ga nan inda ake ɗauko godiyar mutum can ya ci mutuncin wannan ya waɗi ya faɗi kuma yanzu ya zama ya maida shi ka annahu wa ibn hali yana tare da shi kenan kaga dila yau mutum ta yanzu kenan wanda ya zo wajen haini ya zo ya'ti haula'i bi wajhin wa haula'i bi wajhin akhar kuma wani kuma yake cewa tajiduna asharrun nasa zu wajhaini zaka samu mafi sharrin mutane mai huska ne kenan wanda ya jiwa wannan zance kuma ya jiwa wancan zance a guri ɗaya ne ake karya irin wannan sai inda zaka yi sulhu tsakankanin mutane nan in kai huska bi ma baka yi ba laifi al'umma bi suna gaba ko mutum bi suna gaba in zo gurin suka ce kai wannan ya yi ta gyara ka ya ce wannan gabar shi ta ishe shi bai san wannan abin kuma ya kama yake cewa ki kai mutumin kirki ne kuma yake wancan mahallo ya gaya mai haka kaga ya zama zuwa jihai ko amma dai a aikin alheri amma dai in ba wannan gurin ba kenan inna a sharrun nas yana daga cikin sharrin mutane zuwa jihai ga wata ruwaya no kuma ce la yambagili zuwa jihai bai kamata ba ga ma'abucin huska guda biyu an ya kuna aminan ya kasance amini wanda zai zuwa wannan mutanen da wata huska ya ji wa can kuma da wata huska sai ce
قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا الشعبة عن أبي إسحاق عن أبي أحوص عن عبد الله قال ألعب الأخلاق المؤمن الفحش أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الباني يا أتكين سيد الأدب الأفراد شيما ونا يتي حدثنا عمر بن مرزوق قال مرزوق سنة مالي بن بابا مرزوق عمر بن shi ne fita marzuk kenan marzuk kuma sunan tabi'i ne babba malami ai mu yace nan sai mu ce marzuk ita ko eh marzuk to kun ga amr marzuk yake qala ahbarna shu'ba an abi ishaq an abi ahwas an abdullahi nama abdullahi wa abdullahi wa abdullahi mas'ud qala yace al amu ahlaqil mu'min al fushi al'amuna abin da yake ne a shaddu hali mafi tsananin halin mumuni al'amu ke da mafi tsananin halin mumuni shine alfoshu alfasha kenan mafi tsananin hali daga cikin halin mumuni a same shi yana alfasha kenan a samu mumuni yana magana ta alfasha kenan wannan mafi tsananin bine ne hali ne wanda bai kamata ba yayi kenan kuma ta fa aminci ita alfasha auli ne ko fi'e kuma can annabi ne cewa Aisha kake fush kake kaza kenan kaga ai a magana ne ba kenan a magana ma duk mugun abu ko shine alfasha kenan mafi tsananin halin mumuni a same shi yana da alfasha insha Abdullah sai ya ce al'am in ka sa alam ko aya kuma da dadi al'am al'am ne kenan ashaddu حال والبئس أشد حال البئس شيء على بيسامة هل آلام ما من ال ال نعم شيء الأمريكي domin ka ce me alam da kai al na haka na da ko dole alam da kuma kuma alam na alamina da kai kuma alam na dirapoma tuta ala wata ai alam kuma ma kenan rubutun zai bambanta ma ba ba wannan ba hada alkitaba da kuma hada alkitaba sai ce
قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني محمد بن عبيد الكندي الكوفي عن أبيه قال سمعت علي بن أبي طالب يقول لعن اللعانون قال مروان الذين يلعنون الناس ruwa ta sama wajen makaranta da wannan zaga duka usnidat ila ta sama usnidat ila abdullahi ko nan kuma usnidat ila aliyu kenan ma hukuma ruwaya mawquf ila sahibi ko kenan nan yace حدثنا عبد محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني محمد بن عبيد الكندي الكوفي عن أبيه قال سمعت علي ناجي علي بن أبي طالب yana cewa lu'inal la'anuna an tsinewa masu tsinewa lu'inal la'anuna an tsinewa masu tsinewa kamar da ruwa take nunawa duk in ka tsinewa mutum ko ka ce Allah tsine ma Allah kaza Allah kaza to tsinewa nan tana zuwa sama duk mala'iku su rihe ta rasa inda ta wuce sai da komo sai da komo kanka kenan kaga ya yi daidai ga hadisin wancan kenan me yake nuna inan la'anuna an tsinewa masu tsinewa kenan ka tsinewa mutum tsinewa ina take sai ta komo kanka kala marwan sai marwan yace allazina yal'anuna nasa waɗanda suke tsinewa mutane kenan a wannan Allah Allah an inda muka yi a darasin da zamu ɗauka wa shine mata sun yi wannan sosai waye mu mata ko kuma mata sun yi gaɗiyansu yaro abu kaɗan ma sai ce Allah tsini ma Allah kwashe ma Allah kwashe miki Allah kaza mata sun yi wannan kenan wani abubuwan kuma in mala'ika rahama na kusa ce amin kenan yaka ga yaro ya tashi ba mi ba albarka kenan tun yare ke yana karami kina ke kike tashi wata hanya bai kai bai ka Allah tsini ma Allah kwashe ma ko da ta shigo yarinya ka isko ta bata karatu ko bata wani abuwa yanzu wannan ma'aika kai Allah kwashe miki Allah tsini miki duka sai su ne ma'aika kenan in mata addu'a ta shirya su ko wani abuwa ba a tsinewa don malamai akan tsinuwa aka ce tsinuwa tana da kafara da tsinuwa mutum kamar mutum aka fatawayi wannan fikul islami wannan fatawan gaban da aka musu akan tsinuwa kamar mutum mace ta aika fatawa ta yi ta tsinuwa diyanta baya to wanzu ya ce ta yi kafara sai suka ba ta fatawai mujabal fiqh islami sai suka ba ta fatawai yanzu ba wani kafara akan ta illa tafi baya da kyakkyawan aiki da Allah ma albarka Allah ma albarka ta waya eh haka suka ba ta amsa kenan sai dai ta yi ta yi mummunan aiki sai ka bi shi da kyakkyawa kenan can ba in kai ta tsinewa ko kai ta tsinewa yana ko ki ta tsinewa yana ki kuma yanzu kin gane to sai ki ta sa mai albarka yanzu ki lullumka sa mai albarka da mai adda shine kawai kafara kenan a wannan darsa ne da muka yi duka gaba daya zan mu ga me muke ganewa ba san yawan tsinewa shi ta yawan kawa yawan mutum ta tsinewa ko kuma ba ya san yawan magana alfasha da wannan babu na gaba da 146 idan Allah kai musatun gaba da lafiya sai ce baban Allah'an zai baban ma akan tsinuwa gaba daya tunda nan ya dan shigo tare a babar a'an kenan babu na gaba na satun gaba zai babu akan tsinuwa da fata abinda muka karanta Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah ba mu iko yin karatun da zawa karatun Allah biya mu bukatun mu duniya da lahira subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk 那是。